الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حديثي لك سهل بن سعد الساعدي wanda yake na ƙabilar Banu Sa'ida, yardar Allah ta tabbata a gare shi. Anna rijalan tamarau fi min bari Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. Haƙiƙa waɗansu mazaje, waɗansu mutane daga cikin tabi'ai sun yi gardama a tsakankaninsu a cikin mumbarin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Min ayyi udin hu. mumbarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wani itaciya aka yi shi, da wani katako katakon wata itaciya ne aka yi mumbari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. To da suka yi garrama saboda dukkaninsu tabi'ai ne, lokacin da aka yi mumbarin ba ɗaya daga cikinsu wanda yake da rai. Faƙala sahalun sai sahalu bin sa'ad ne sa'idi radiyallahu anhu da suka garzaya suka zo wajen shi suka mai tambaya sai ya ce da su min ƙwarafa ghaba ai katakon da aka yi mambari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na itaciyar rimi ne ta sarƙaƙiyar madina wa ƙadar ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwama alaihi ya tsaya a saman wannan mumbari wata rana fakabbara ya yi kabbara ya ce Allahu akbar ya shiga sallah ta farilla wa kabbaran nasu wara'ahu mutane suka yi kabbara a bayan shi wa huwa alal mimbar alhali yana tsaye akan wannan mimbari thumma raka'a sannan ya yi ruku'u yana kan mumbari ya ɗago daga ruku'u yana kan mimbari fanazala laƙahaƙara sai ya sauko daga saman mumbari da da baya da baya ya sauko hatta sajada fi asulil mimbar har dai ya yi sujada a gindin mimbarin sun ma'ada bayan ya gama sujada ta ɗaya da ta biyu ya meke zuwa ga raka'a ta biyu sai ya koma ya hau kan mimbarin hatta faragha min akhiri salati har dai ya gama hal zuwa ƙarshen sallar shi thumma aqbala ala nas sannan sai ya fuskanto wajen mutane faƙala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni sana'atu hadha li ta'tammu bi haƙiƙa ni na aikata wannan abun da kuka gani sallan nan da na yi a saman mumbari na yi ta ne ba don komai ba lita'atan mubi domin ku yi koyi da ni wa lita'alamu salati kuma domin ku san yadda nake yin sallah ku isar da ita zuwa ga wanda za su zo bayan ku a cikin wani lafazi ya ce wa fi lafazin a cikin wani lafazi fasalla wa huwa alaiha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah alhali yana saman mimbari sun makabbara alaiha sannan ya yi kabbara a kan mimbarin sun maraka'a wa huwa alaiha sannan ya yi ruku'u alhali yana saman wannan mimbari sun manazala laƙahaƙara sannan sai ya sauko daga da baya da baya ya yi sujada a jindin mimbarin kuma an gane to a cikin wannan hadithi abubuwan da za mu iya fahimta a ciki kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim mambarin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai matattakara guda uku ne matattakara guda uku ne don haka malamai suka ce dukkan mambarin da adadin matattakarar shi sun huce guda uku to ya saba wa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a maido shi zuwa ga matattakara guda uku a cikin shi a cikin wannan hadisi za mu iya fahimtar halaccin yin aiki a cikin sallah idan har bukata ta yi kira zuwa ga yin wannan kin aiki. Maza Allah ya yi ta hawa da sabka yana cikin sallah saboda ya koya wa sahabbai sallah ba laifi yin hakanan ɗin sannan kuma a cikin shi za mu ga cewa ya halitta limami ya yi sallah a gurin da ya fi sama da mamu a fi makanin arfa min makanin ma'amumin ya halitta ya yi sallah a saman gurin da yake shine mafi tudu sama da gurin da mamu suke sallah a kai in gane ko idan har larura ta yi ta isa haka din idan har bukata ce ta sa haka amma a haka kawai bai halitta ba yin haka nan din عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل غسل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا حديثي دقى أبي هريرة رضي الله عنه يردل الله تاتبت أقريشي أبو هريرة يتي حقيقة ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يتي man ightasala yawmal jumu'ati dukkan wanda yi wanka ranar juma'a thumma raha fi sa'ati ula sannan ya tashi ya tafi daga gidansa ya tafi masallaci na juma'a a sa'a ta farko wajen karfe takwas ya tafi juma'a wajen karfe takwas faka annama qarraba badanatan tamkar yayi sadaka ne da taguwa yana mai neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar mutumin da yanka taguwa ce ya raba wa talakawa nama zai samu lada ko ba zai samu ba idan ya yi shi da ikhlasi amma zai samu lada ko to haka nan dukkan wanda ya buga sammako ya tafi masallacin juma'a a ranar juma'a to haka zai samu ladan wannan an gane ko to ana a sa'at kamar yadda manyan malamai suka tafi a kai jumhur suna nufin sa'a wannan ta zamani awa ɗaya awa biyu awa uku saboda suka ce asali idan kai lissafi daga hutowar rana kafin yin sallar juma'a za ga awa shida ce duka awa shida ce a ce ta huto karfe bakwai a yi sallah karfe ɗaya an gane ko ta fito karfe bakwai da rabi a yi sallah karfe ɗaya da rabi to za a ga awa shida ce to awa biyar wannan su ne ake lissafi ta shida shine lokacin da limami har ya hoto ya hau kan mambari haka da yawa daga cikin malamai wanda suka yi sharhin hadisin nan suka faɗa musamman almu'asirun wanda waɗansu daga cikin su ma da ransu hal yanzu irin su abdullahi jibrin ne ina ga kowane ne daga cikin malaman da suka yi wa umdatul ahkam sharhi ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة wanda ya tafi masallaci ranar juma'a da niyyar yin juma'a a sa'a ta biyu a awa ta biyu karfe tara zuwa goma to faka annama qarraba baqaratan tamkar dai yayi sadaka ne da saniya yana mai neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya tafi juma'a ranar juma'a a awa ta uku sha ɗaya zuwa sha biyu ko in ce goma zuwa sha ɗaya ko faka annama ƙarraba kabashan a ƙarana tamkar ya yi sadaka ne da rago wanda yake mai ƙaho saboda neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wa marraha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi ku a awa ta hudu daga sha ɗaya zuwa sha biyu kenan faka annama ƙarraba da jajatan tamkar ya yi sadaka ne da da jaja ita ce kaza tamkar ya yi sadaka da kaza ne yana mai neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi masallaci na juma'a ranar juma'a awa ta biyar sha biyu zuwa karfe ɗaya faka annama qarraba baydatan tamkar da ya yi sadaka ne da kwai saboda neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki. Mazala sallallahu Alaihi wasallama ce fa'iza kharajal imamu idan limami ya fito daga cikin gidansa ya zo masallaci, to hadaratul mala'ikatu ya sami una zikir. To sai mala'ikai wanda suke rubucewa zawar mutane, ka zo ka a awa ta kaza to za a rubuta maka lada ne na kayi sarƙa da kaza. to shi kenan sai su nannaɗe wannan takardu sai su halarto su zauna su saurari huɗuba ta limami wanda zai yi A wannan hadisi za mu fahimci cewa wanka ranar Juma'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimaka maka akan ka samu lada mai yawa. Saboda ya ce man ightasala yawmal juma'ati. Sannan kuma na biyu za mu fahimci cewa zuwa sallar Juma'a a da wuri mutum ya buga sammako ya tafi yana samun lada mai ɗimbin yawa sama da a ce ya yi jinkiri har ya zuwa daga baya zai tafi. An Salamata bin al-Akwa'i radiyallahu anhu wa kana min ashabi shajara. A daga Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu ya kasance yana daga cikin ma'abuta shajara ƙarƙashin wannan bishiya wanda aka yi wa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mubaya'a a ƙarƙashinta su ne ashabu shajara ake ce da su. Akwai mutanen Hudaybiyya wajen mutum dubu ɗaya da ɗari huɗu wanda suka yi wa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mubaya'a a ƙarƙashin bishiya ta farar ƙaya kamar yadda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. قال سلمة ابن الأكوع يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة من كسن منا صلاة الجمعة تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف sannan sai mu juya mu tafi gidajenmu wa laysa lil hiqani dhillun nastadhillu bihi ba wata inuwa wa laysa lil hiqani dhillun ba wata inuwa ga katangi wanda nasta zullu bihi za mu inuwantu da wannan inuwa ɗin za a gama sallah amma rana kai tsakaci inuwa ba wata inuwa wanda za mu tsaya mu shinhuɗa tabarmar mu wanda za mu huta a ƙarƙashin wannan inuwa ɗin saboda sammako da manzo Allah yake yi ga sallar juma'a yana yin ta da wuri-wuri an gane a waɗansu lokutan yin ƙailula ana yin barcin rana ne kafin sallar azuhur amma ranar juma'a shi kuma ana yin shi ne bayan an yi sallar juma'a saboda ita ana yin ta da wuri ne kafin rana ta ɗanyi sosai ɗin nan a cikin wani lafazi ya ce kunnanu jami'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallar juma'a tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan zalati shamsu idan rana ta karkata daga tsakiyar sama thumma narji'u sannan sai mu dawo zuwa ga gidajenmu fa na tatabba'u alfai'a mu bibiyi inuwa kowa ka ganshi yana neman inuwa wanda zai huta a ƙarƙashinta sai hadisi na ƙarshe na abi huraira radiyallahu anhu ya ce kanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u fi salatin maghrib yawmul juma'a ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin fi salatul fajr ko a cikin sallar asubahi ranar juma'a yana yin karatu da alif lamim tanzilu as-sajada yana karanta suratul sajada a raka'a ta farko a wahala ta alal insan da kuma suratul insan a raka'a ta biyu wahala ta alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wannan shine karshen babi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya